أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وكلك منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من ذلك وأجارنا عباد الله إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون عباد الله خطبتنا اليوم تتكلم على بر الوالدين والاحسان اليهما يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه واوجب برهما وطاعتهما والاحسان اليهما لا لكونهما سبب وجودهما وعزم أو يكون أو لكون ما قدم له من الجميل والمعروف وأوجب معهما الكفاء بالمثل بل أن الله عز وجل أوجب لآتهما وكتب على الولد على الولد برهما والإحسان إليهما حتى قرن ذلك بحقه الواجب له من عبادته وهذا دون غيره فقال عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وكفل لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا عباد الله وأمر ربك أيها الإنسان وألزم أوجب أن يتفرد الله سبحانه وتعالى وعده دون غيره والإنسان إلى الأب والأم لثلاثة حال شيكوكا ذلك إذا كان في رعايتك ولا يصدر منك إليهما إلا كبيها من القول والقمع والأمل ولكن ارفع بهما وقل لهما دائما قولا لينا طيبا يا أيها الأخ وكن لأبيك وأمك ذليلا متواضعا رحمة بهما وادعو ربك أن يرحمهما برحمته واسعة أحياء وأمواتا كما صبر على برهم على تربيتك لابنا طيبا هذا البوى وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المسير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل الذي سأله قائلا من أحق بحسن صحابتي قال أمك ثم قال من قال أمك ثم قال من حتى قالها ثلاثة ثم قال أبوك رواه مسلم وجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بقي علي شيء من البر أبوي بعد موتهما أبره أبر بهما قال نعم كسال الأربع الصلاة عليهما معنى الدعاء إليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أهلهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم إن الذي هو لا وقع إلا إليه هو الذي فهو الذي بقى عليك من برهما بعد موتهما وقال أيضا قال رسول صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقلع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالحا اللهم فنا ولا تنقلنا وأكرمنا ولا تحرمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يكافك فينا ولا يرحمنا اللهم أسألك الله تعالى بأسمائك الحسنى وصفات الأولى أن يرزقنا الإخلاص في القصد والأولية بالإحسان والقول والعمل وأن يتقبل منا بجهد وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلداننا اللهم إنا نسألك أن تذلل تحت أقدام اليهود والنصارى وسائر أعدائك وأعداء دينك يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا وأشهد دعوانا عن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا حبيبنا مولانا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan Allah muna jaddada godiyar mu ga Allah mai kowa mai komi wanda ya albarkaci rayuwar mu ya kawo wannan rana mai dimbin alkhairi ranar juma'a yau muna ishirin da shida ga watan shida jimada sani hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya zo daidai da ishirin da bakwai ga watan goma sha biyu haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu da ashirin da hudu daidai muna fuskantar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abubuwan da muka gudanar a wannan shekara Allah ka karɓa mana kurakuranmu Allah ka yafe mana bayan Allah muna jaddada godiyarmu ga Allah mai kowa mai komi muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna neman tsari a gare shi daga sharrashi sarracen kawunanmu da munanan ayyukan da muka aikata wanda Allah shirya da shi shine shirye muna roƙon Allah ka shirya da mu wanda ya bata kuma babu wanda zai shirya da shi sai Allah Allah ka tsare mu daga bata mun shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai cikin sammai da kasai duk abin da ka gani shi kadai ne halittar sa ce bayan sa ne mallakar sa ce yakan aikata da mu yadda su Allah ka shirya da mu shi kadai yake bai da abokin tarayya a cikin sammai da kasai mun shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne shi ne kuma cikamakon annabawa bayan haka tsira da hannun ya tabbata gare shi da halayensa da sahabbansa ya abubuwa da kuka yi imani kullum allah na kira mu kada wanda ya kusa ya kuskure mutu ba yana musulmi mai imani mai tsoron allah yana aikewa mu ji tsoron allah matuƙar jin tsoronsa kada wanda ya mutu ba yana musulmi mai fika wuya ga allah sannan ya kira ga magari kowa da kowa ɗan adam maza da mata baƙaƙe da farare ya ce mu ji tsoron allah wanda ya halice mu daga rai guda ɗaya shi ne annabi adam shi ne ya halice shi daga ƙasa ya halici matarsa a jikinsa sa'annan wayannan su biyu suka ayyafa aka samu maza da mata duk al'ummar da ka gani a yanzu a duniya wanda ka sani da wanda ka sani wallahi tushen su daga wannan gurin ne Allah ka datar da mu mu ji tsoron Allah wanda muke roƙon abubuwan ta taso mukan ce masa dan Allah ya mana kaza shi muka roƙa don ya biya mana bukatu lalle Allah kasance duk abin da muke aikatawa yana kiyayewa ya lura da mu sannan Allah ce wa'anda suka yi imani mu ji tsoron Allah duk maganar da zaka faɗa ka faɗi gaskiya sannan kyautata ayyukanku ku nemi gafarar zunubanku idan kuka kyautata ayyuka kuka nemi gafara Allah ya alƙawari zai gafarta mana zunubanmu duk wanda yawa Allah biyayya yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya hakika wannan ya rabauta Allah ka rabautar da mu bayan haka mu sani zance mafi labari mafi gaskiya shine littafin Allah duk abin da ka gani maganar Allah ce sakon da ya bayar aka kawo mala'ika jibril da kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka isar mana sa'annan in mun yi aiki da shi to lallai mun jaba za mu samu cikakkiyar natija Allah ka dace da mu mafi alkhairin shirya shi ne shirya da zoyen halitta abincin Allah da fata a gare shi duk wani abin da aka fare shi a cikin addini wanda annabi bai yi ba babu aya ba hadisi babu kuma fahimtar magabata shi ne ake kiransa bid'a duk wanda yi shi to ma'ana wanda yi shi ya aikata to ya aikata bid'a kuma bid'a gaba ɗayan ta fata ne kuma fata kashin sa wutar jahannam Allah ka tare mu bayan Allah abin da fa Allah ya mana alƙawarin wallahi yana zuwa babu ranar da za a zamanto akwai lokacin da duk alƙawarin da Allah ya mana zai iso mu saboda haka mai kokari mu gyara ayyukan mutum muna raye sannan mu ji tsoron Allah mu ji tsoron ranar da za mu kowa mu wannan rayuwar da muka yi ayyukan da muke gabatawa Allah ya halicce mu don ya gani wane ne zai kyautata ayyukansa Allah ka ba mu ikon kyautatawa hudbar mu ta yau tana magana akan yiwa iyaye biyayya idan muka duba akwai wasu ayoyi guda uku wanda Allah baya karban daya sai da daya shine ce ku bi Allah ku bi manzo sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake ma'ana ya ce wa yana son Allah amma bai yarda da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba musulmi bane sannan in ku yace ku tsaye da sallah ku ba da zakka duk wanda zai bada zai bada zakka amma shi bai yadda ya tsaye da sallah ba a sallar baya yin ta sai dai kawai yayi abin da ya fahimta wannan ma ba musulmi bane saboda haka ya gyara ayyukansa tun yana raye sannan Allah ce ku gode mun kuma ku gode wa iyayenku sa'annan bayyaniya da zaka Allah din umarninsa iyaye kuma a kyautata musu shine Allah ya sanya a ciki a cikin wannan kurba tamu mu sani Allah madaukakin sarki musulmi ya sani Allah ya wajabta mana lallai mu yi biyayya ga iyayenmu ya zamanto mu yi masu da'a a kyautata zuwa gare su ba wai don kasancewa su sune suka abin da ya ka sani haka Allah ya riga tsara ramarinsa haka yi shirya a kyautata da zina zuwa kowa ya yi ka zo ta bangaren iyayenka domin in dai hakki ne a bayan ƙasa banda haƙƙin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam su ne kawai gaba da haƙƙin iyaye yake cewa idan kana da iyaye to ka kyautata musu ka yi musu biyayya matukar abin da suka umarce ka bai saba wa dokokin Allah ba dalilin wannan abubuwa lalle har Allah da kansa ya karrana kyautata wa iyaye da yin isani gare su da haƙƙinsa shi kansa don ya faɗa ya ce kada a hukunta kada a bautata wa kowa sai Allah shi kadai in dai bauta ce wanda ake kiranta yi ka samu lada ko ka bar abin ka samu lada to Allah ne kadai da dama shine mai bayarwa shine mai sawa a yi shine mai cewa wannan abin halal ne shine mai cewa wannan abin haram ne saboda haka wajibi ne akan mu bautar mu mu bautata Allah shi kadai kada mu hana shi da komai sa'annan iyayenmu mu kyautata masu har ma ke cewa idan girma ya samu ɗaya daga ciki ko kuma duka guda biyu to kasance maganar da za ka faɗa magana ce kyakkyawa wajen kyautata masu ya ce ka shimfiɗa fuka-fukai na rama wajen tausaya masu ka rinka cewa ya Allah ka ji kansu ka kyautata masu ka ramshe su kamar yadda suka tausaya mu ina yaro Allah ya umarni kai dan adam ya wazanta ya wajabta a kanka ka tsarkake Allah shi kadai ka bauta masa shi kadai cikin sammai daga sai iyayenka ka kyautata masu musamman uwa da uba musamman lokacin da suka kawo girma suka zamanto sun girma kuma suna karkashin ka wajibi ne a kanka ka lura ka san duk abin da za ka yi wannan haƙƙi ne a kanka ka kyautata masu kada wani abu mummuna na magana ko wasu abubuwa ya gangaro daga wajenka mummuna cikin magana ko aiki sai dai ka dinga cewa ya Allah ka ji kansu ka rahamshe su ka shiryar da su kamar yadda suka tausaya mu ina yaro karami lallai magana ka ta zamanto mai taushi ya kai dan uwa mahaifiyarka da mahaifinka ka kaskantar da kai ka san irin maganar da zaka faɗa idan kana da mahaifi kar ka zo kamar a ce sunanka Muhammad ka zo kawai ka ce wa babanka kai Muhammadu a'a ka kira inda suna na girmamawa ko ya kai baba ko ma ko mama irin wannan ka kira sunan mahaifinka garan gado ko uwarka garan gado wannan shari'a bata tanadi haka ba mutane ne masu karanci da ma'ana falala amma idan muka duba su ma iyaye akwai haƙƙin da Allah ya ɗora masu yadda za su samar da zuriya kyakkyawa domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce iya ƴaƴan nan amana ce wacce Allah ya bamu to wajibi ne kuma ka zaɓa masa uwa ta gari ka zaɓa masa sun ma'ana suna kyakkyawa ka karantar da shi ka koya masa ibada wannan haƙƙi ne akan uba idan ka samar da kyakkyawan yaro to za a samu kyakkyawan tsoho shi ne amma duk yaron mutumin da ya bar ɗansa baya taimaka masa baya ba shi haƙƙinsa to ba zai samu irin waɗannan abubuwan da ake bukata ba wajibi ne ga iyaye ku duba annabi nuhu alaihi salam wanda ke ɗansa ne lokacin ya yi ta ƙoƙarin tarbiyya abun ya gagara lokacin da Allah ya masa umarni ya gina komi ya kwace wannan komi ya zo ya ya kammala Allah ce masa duk za a halaka amma iyalanka ba za su halaka ba bayan halakar da mutanen annabi nuhu a ƙarshe yake ce ya Allah in abin inali wa inna wa'adaka alhaq wa anta akal hakimin yace ya Allah ga ɗana yana cikin iyalaina kuma ya halaka alƙawarin ka kuma gaskiya ne sai Allah ce ba daga cikin iyalanka aikinsa bai da kyau saboda haka za ka iya samun yawo ka iya yin tarbiyya ka gwada ka buga abun ya gagara to Allah ya san dai ka iya kokarin da za ka yi to wannan ka samar da kyakkyawan yaro mai kyakkyawan tarbiyya to bayan ko ka mutu za ka iya samun wannan ayyuka na alkhairi don babu mamaki kana lahira kana shan wahala ka mutu kawai cikin wannan kwanaki kawai sai kaga azabar da ake ma ko wahalar da kake sha an dage menene saboda dan da ka bari a duniya ya yi maka addu'a ya roƙi Allah kuma Allah ka ji addu'a an yafe maka wannan abubuwa don ya tabbata ana iya mahaifi ko ya mutu ana masa aikin haji ana masa kuma aiki irin wasu ayyuka na alkhairi a ce Allah ya masa ladan irin wayannan abubuwa duk idan an yi zai taimaka saboda haka ƴaƴa su karrama iyayensu su yi masu biyayyar da ta dace wajibi ne su kyautata masu kada su zamanto masu munana masu Allah da kansa yake bayani yace mun yi wasiya ga dan adam ma'ana shi mutum ya kyautata wa iyayensa mahaifiyarsa ta ɗauke shi rauni cikin rauni lokacin da ta samu ciki ma'ana tun daga farkon shigar cikin za ka gani ga zubar da yawo ga zuciya tana tashi kai wata wani shadda za ta je ta saurara kawai wannan wani saboda cikin shi za ta ji daɗi har lokacin da cikin ya yi nauyi tashi da kyar zama da kyar duk abin da za ta yi kana nan kana abin da ta cika ci sa'annan ta zo wajen fitarka da wasa wahala irin da za ta sha wajen fitowa da kai sannan ka zo da a ka kana jariri kana ta lalaki ka duk abin da ya same ka ba ta da dama ka samu wani kwanciyar hankali sai ta kaga hankalin ka kwance nan nan kai fitsari a gadon bayanta a kan cinyoyinta nonon ta shine abin shanka amma ka girma ya zaman to ba ka kyautata musu wannan akwai matsaloli masu ɗimbin yawa Allah ce ku gode mu ku gode wa iyayenku ku kyautata musu wata rana wani ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa ga mutumin da ya tambaye shi yana ce masa wane ne mafi kyautata mu'amala ta a rayuwata ta duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyarka yace saiwa yace sai mahaifiyarka yace saiwa yace sai mahaifiyarka sai da aka yi so uku na hudun yace mahaifinka duba irin yanayin karanci da girmamawa da Allah ya wahiyaye amma a zamanin da muke a yanzu akwai wanda zai ɗauki uwarsa ya kashe ta ko kuma ya yi mata wasu abubuwan da ba su dace ba domin neman duniya kaga duk mutumin da aka yi masa wannan umarni ya kyautata wa irin wayannan mutane sai kuma kaga ya fada wata hanya to idan bai gyara ba kan ya rasu wallahi ba zai samu cikawa da imani ba kuma a lahira ba zai samu rayuwa mai kyau ba Allah ka kare mu bayan Allah mu ji tsoron Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zo masa mutumin ba an sare ne yake ce ya rasulullah wane ne mene yace shin akwai wani sauran wasu abubuwa da zan yi wa iyayena bayan biyayyar da zan masu bayan su rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ce masa eh lalle bayan su rasu ma akwai abubuwa guda hudu a kanka sannan na farko kai masu ma'ana ya ce salatu alai ma'ana yi masu addu'a ka roƙa Allah ya ma'ana kai masu addu'a ta alkai suna mace ko suna raye kai masu addu'o'i sannan kai nema masa gafara wajen ubangiji ya gafarta masa ya ji kansa su duba annabi Ibrahim alaihi salam bawan Allah ne kalilin Allah ne an kwatanta shi da al'umma gaba daya Allah ya fito da shi a gidan da yake gidan shi mahaifin nasa ba mutumin kirki bane mai bauta wa gumaka ne lokacin da annabi Ibrahim ya kira shi ya ce masa ya abaci ya kai babana inni kad ja'ani min al-ilm ma lan ya'tika ka fadani a cikin karatu sunniya yace ilimi ya zo mun wanda bai zo maka ba ka bi ni ka shirya ka bar bautan gumaka kai abubuwa ya ci gaba da masa kalmomi a ƙarshe ya ce ba ka kwaɗayin abin da nake a kansa in dai baka bari ba zan jefe ka ko in kore ka wa ajuli ka ƙaurace ni annabi ibrahim sai ce a aminci ya tabbata a gare ka da sannu zan nema maka gafara ku duba tare da irin ta annabi ibrahim lokacin da kansa yake ta ya allah wanda firni ali innahu kana min al-zalim wala tukhzini kama yub'asun yace ya allah ka ji kan majina ka gafarta masa kada ka sa a aljama a ce kamar matsayi irin nawa a ce kuma ga baba ta ɗan wutan Allah ce a'a yo malayan fa ubani wala banu illa man aka Allah bi qalbin salim bayan Allah mu duba wannan gudu rana aljama duk ashe abin da zamu tsakanin mu da kowa da iyayen mu sun muna raye ana zamu gudanar idan Allah ya kalli abin to shi kenan ɗabi'a ne ta ɗa na gari ɗa na kirki ya kyautata wa iyayensa uba kuma na gari ya yi wa ɗansa kyakkyawan tarbiyya domin ya samu wannan irin galaɓasa bayan ya da su ya rinka masa addu'a to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗan adam ya mutu duk wani aikin da kake gudanarwa ya tsaya ya yanke ba zai sake gudana ba ma'ana ba za a sake ba ka ladan wannan aikin ba ya ce sai abubuwa guda uku yake sadakatu jariya ba sadaka da budurwa ba sadaka mai gudana wacce take gudana musamman masallacin nan yanda aka gura shi Allah ka jikan mabaccin mu wannan marigayi lokacin da muka gina masallacin nan nan kun ga wancan dungun ginin nan aka zo da yazo wani sai yazo ya ce wanda aka sa aiki sai yazo ya yi ginin sai da ya matsayi mu nan babu da ya zo ya ce shi za yi haka ya shata ya ce nan ya bar wa masallaci ya za aka rushe gurin an gama ginin da rodin da kuma aka fasa aka fasa ya ce ya bar wa nan gurin masallaci sabi da wa masallaci wannan abin da wallahi har yanzu duk abin da aka har duniya ta tashi ana samun lada wanda shi ne ake kira sakar bijariya ko rijiya ka tona ko bishiya ka dasa duk wani abu irin wa'annan yadda abu ilimin yan tafi bi ko ilimi daga ko yake amfanar da shi duk wani aikin da zaka yi na alƙairi har duniya ta tashi wallahi tallahi manzo sallallahu alaihi wasallam yana da lada kowa duk wanda ta sani duk duk abin da aka yi alƙairi yana da kamar to kai ma abubuwan da kai na alƙairi Allah annabi ya tabbatar ya ce duk abin da kai ilimi mai amfanarwa kana da lada ko ba ka duniya to ashe sai ka koyar da ilimi mai amfani kar ka koyar da ilimi na tsiya ya zama to kawai za ka ce kullum abubuwan da ake abin da zai kawo lalacewar tarbiyyar ya'ya ne don Allah mu ji tsoron san Allah sannan ce awwaladun sali ko ɗa na gari ya zama da hudu zai masa addu'a to ta yaya za a samar da waladun sali dole sai an koya masa ka gana haƙƙi ne akan uba ya lura da ɗansa da ƴarsa ya tarbiyyantar da su domin ya samu wannan garaɓasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce waladun sali ɗa na gari to ɗa na gari shi ne kaga yake irin wa'annan tambayoyi wane ne haƙƙi na mahaifinsa a kansa bayan Allah a duk wanda Allah yana da uwa da uba suna raye to yana da ƙaton aiki wallahi mu duba irin yanayin da muke ta rayuwa sai yanzu irin halin da ake kowa wai ta kansa yake iyayen ba mai da su komai ba kuma matsalar duk yawanci ta faru akan iyayen ne gaskiya don tsiyar a kansu da duba mutum zai iya ɗaukar ɗansa ya biya masa dubbai ɗaruruwa ko miliyoyi a shekara ko a shekaru don ya ilimi da ya shafi na boko ya je ya yi mene su daga tun nce ya yi digiri ya yi digirin digirgir ya zo ya zama datta har ya zo zama farfeso amma a kan abin da ya shafi na rayuwar duniya amma ilimi abin da ya shafi na addini alƙur'anin nan ku duba ya ce kai rukun wanda ya fi ku alƙur'ani kai a kai man da allama alƙur'ana wa allamu wanda ya san alkur'ani kuma ya sanar da shi shine ya rubu alƙayi to sai ya zama to yanzu ba nan ayi wani wata semina na magana hadisai in ka duba hadisai ɗari ne a cikin kwana goma yaran tsiraru ne wanda suka haddace duk matsalar kuna ana fama duk wannan haƙƙi ne wani ma ya biya ɗan dubu ɗayan da za a bayar da iya ba kuma wannan abubuwan ayyuka ne na alkhairi kyakkyawar tarbiyya ne wannan malamun mu da suke kokari a islamiyoyin nan da duba yadda suke fama amma kuɗin da za a biya a sati ɗaya ko a watan ɗari hudun ko ɗari biyar da zuwa gagara wallahi haƙƙi ne a kanmu na tarbiyyanta da ƴaƴanmu idan muna so mu samu bayan mu da su zama na kyakkyawar da wallahi da mu kyautata tarbiyya a gare su bayan Allah mu ji tsoron Allah yanzu zamanin da muke ka duba irin shaye-shaye da samari maza da mata ake gudanarwa me ya kawo irin wayannan duk watsarwa da aka yi ba mu damu da ƴaƴanmu ba muna ta fasika to duk suna da ɗa in baka yi masa tarbiyya ba tun daga yana ƙarami har ya kai lokacin da idan kake to shi ba akwai da tarbiyya da shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum dukkan ku masu kiwo ne kuma haƙƙi ne akan ku dole ne sai an tambayi ko akan kiwon wani kuma aka fara da hukuma lallai hukumomi muna kira da shugabanni su ji tsoron Allah su dage mana wajen tarbiyoyi abubuwan wajen lura da irin shari'o'i da abin da ya shafi na matasanmu gaskiya matasanmu shi su ga wani hali na rashin la'ina ha'ula ga shaye-shaye ga sace-sace ga zinace-zinace duba shi abubuwa ga talauci kuma talaucin wallahi talaucin na zuci ne don tsiya da aurin talaucin da mafin ba kamar da ba ne don ka karanta tarbiyya ka duba tarihi na sahabbai za ka samu sahabi mayafin da ke jikinsa shi ne kaɗai don akwai wanda aka zo aka ce me zai in ya ba da mayafin wa ba abin zai ba in an raba da mayafin ba zai ba aka ce karantar da ta wasu aji mutanen nan komai da duba da suka gudanar sun tafi da addinin su to yanzu mun samu matsiya ta yahudawa sun kawo mana abubuwa da dama mutum ga yana musulmi amma yana ta ba ma duk dukiyar da ka tala da ka mutu wallahi ta zama ta magada duk abun da kai in dai ba abu ukun bane ka ci ka sha ka tufata ka yi wasu biyan bukatunka ka yi irin wannan sadaka mai gudana idan ka riga ba kai waɗannan ba da ka mutu duk yawan dukiyar wallahi ƴaƴanka za su gata kuma su su ci ba wani abu amma kai can ka san abin da in ba kai kyauta ba ka neme ta hanya za ka ci duka to bayan Allah mu ji tsoron Allah halin da muke a ciki a ƙasar nan Allah ka kawo mana mafita Allah ka shirya da mu Allah ka shirya da iyalanmu Allah muna roƙonka fitintinu da suke faruwa musamman yankin gaba ta tsakiya muna roƙon Allah ka kawo mana fita wannan abubuwa Allah ka kawo sauƙinsa ka duba abin da ke faruwa a Sudan irin bakin ciki da irin kasa duk makirci da na Yahudawa ku duba yadda ana ga in kaji ana magana to abubuwan ya shafi duk da ake cewa kuma wani babu demokaradiyyar da ita take kashe musulunci tana gaba da addini duk wani abubuwan kasar da kaga ana mara mata baya to in da kasashe ne yanzu to wallahi abin da ta shafi tana yahudanci amma in dai kasa za ta tura wani abin da shafi musulunci to gaba da ita a sa ta a gaba a yi ta raba kanmu Allah ka haɗa kanmu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki masu kyawu Allah ka ba mu arziki kuma shugabannin muka shirya mana da su Allah ka kare masu da damar su duk wanda ke kokarin kawo mana alkhairi Allah ka taimake shi wanda kuma suke kawo mana fitintinu da lalata masa hanyar ƴaƴanmu Allah idan masu shirwa ne Allah ka shirya da su idan ba su shirwa bane Allah ka kwace damar da take gare su Allah ka shirya mana da Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa atubu ilayhi